أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin har yanzu muna karatu a cikin babi na kusa da ƙarshe babin da ya tara hadisai masu magana akan wato abubuwa da da dama za mu tashi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin بسم الله الرحمن الرحيم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج قتل خرج إلى قتل أهود فصلى عليه بعد ثمان سنين كالموجه للأحياء والأموات ثم دلا إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرد وأنا شهيد عليكم وإن موئدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقام هذا ألا وأني لست أخشى عليكم أن تشركوا أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال أقبى فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي رواية قال إني فرد لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حول الآن وأني أؤتيت مفاتيح خزائن الأرض ومفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها an samu wannan hadisin daga Uqba dan Amir yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya fita wajen wato wadanda suka yi shahada a yakin Badar wadanda aka kashe su a yakin Badar aka binne su a cikin makabarta a Uhud ko ya a cikin makabarta ta Uhud maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kuma ina kallon Uhudun fa kamar sai ina maganan Badar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya je makabarta ya je ya tsaya ya musu addu'a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya musu wannan addu'a bayan an binne su da shekara takwas shekara takwas da binne su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi musamman yaje yadda ka san mai ban kwana ya je ya mutu ban kwana wato kaman wanda yake ban kwana wato shi ma zai bar wannan duniya yana ban kwana da masu rai yana ban kwana da kuma waɗanda suke kwance a kabari sannan bayan ya dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hau minbari sai ya ce ni zan rigaye ku shine inni baina yadaykum faratu wato ni kaman in da suke tafiya na idan gwamna zai yi tafiya ba akwai wata tawaga da take zuwa gari ba ta dudduba hanyar da zai bi ta inda zuba zai inda zai kwana ta shirya to nan farar ce ba a riban fati ta turanci ne ba su tawagar ba dai ba wasu mutu ba ita ce tawagar ne da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ni zan rigaye ku yake gaya wasu habbai zan riga ku wato tafiya yace kuma ni ne zan ba da shaida akan ku ranar tashin alkiyama kuma inda za mu haɗu da ku shine a bakin tafki na Allah ya hada mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a bakin tafkinsa sai manzo Allah ya ce musu maganar nan da nake muku yanzu Allah ya nuna mun tafkin ina kallon sa anan yana duniya yana kallon tafkin nashi yace yanzu maganar nake daga wannan wajen ina kallo Allah yana ya gwada min shi yace ni ba komai nake ji muku tsoro ban jin tsoro baya na ku ku yi shirka da Allah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa tauhidi kuma sun fahimci tauhidi kun san babu musiba a rayuwar musulmi a ce yana shirka da Allah Allah ya kiyaye babu babu duk wata bala'i ta kare saboda shirka da Allah shine zunubi ɗaya tilo da Allah madaukake sarki ya alƙawari bai gafarta wanda ya mutu yana yi ku duba zunubai yanzu an ce ka kirga zunubai sai ka kwana kana lissafi na sai giya caca zina ƙarya ni suna kai kai amma duka zunuban nan suna cikin waye ga turma duna zalika duka rashi amma Allah ɗaya zunubi ɗaya ya cire ya ce inna Allah la yaghfiru la ya gafiru an yi shirka bihi sai ce wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha karshen wata aya Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi janna wannan duk yayi shirka da Allah Allah ya haramta mishi aljanna kuma makoman shi wuta Allah ya tsare mu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda nake na fuji muku tsoro wato ba na jin muku tsoro wai ku shirka da Allah yace amma abinda nake ji muku tsoro duniya duniya ku kama musabaka akan duniya musabaka akan duniya kun ga ita duniya dole ma a neme ta neman duniya ba saboda addini ma baya tafiya sai da duniya na wannan fa ba wai magana tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka nemi duniya sun suka tallafa wa musulunci na ku duba da kuɗi ne na na Khadija radiyallahu anha ta soma taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita take ba shi guziri lokacin da yake zuwa ba a ma saukar da sallah ba kai ya je irin inda yake zuwa bayan gari ya je yana bauta Allah nan ne ai malaika jibril ya so ba samu shi samun farko ita tun yi ba shi guziri in ya kare sai ya dawo ta kara masa lokacin da aka shiga fari a maka ai babbansa wanda yake hannunsa Abu Dale aiki yake masa ya kira shi yake masa zo ya kira shi yake ya Muhammad zo yace ina ga yanzu abu yayi tsanani ka je wajen matan nan tunda ta saba tana ba mutane kudi su je su yi mata kasuwanci kai ma ka je ta ba ka kai je kai mata kasuwanci kaga in ka samu za mu samu yayi haka ya annabi sallallahu alaihi wasallam so daya ya ga masa so biyu ya ga mar na uku na uku shine sai yaje yaje yace to ba ji ba ga ni kuma manta da lahira in dai mutum bai manta lahira ta ba to daman duniyar ma wasila ce ta samun lahira kala a shine sai yace wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina jin ku tsoron duniya kar ku zo ku ta gata a cikin ta sai yace shine karshen gani na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba dai shi marwayin hadisin uku ba yace wannan magana ita shine karshen kallo na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya yake cewa sai dai ni ina ji muku tsoro ina ji muku tsoron duniya kada ku shiga ku yi ta wato munafasa a kanta ya zama har kuna iya kashe juna a kan duniya da haka kuna yakin juna a kan duniya sai ku halaka sai ta halaka ku kamar yadda ta halaka waɗanda suka gabata kuma da yadda ake neman duniya yanzu akwai waɗanda suke neman duniya da tsafi ko babu yara da ake maɓaƙula idan sun nan wani azalimi ne yake cewa wani ya kawo idan jariri za a yi masa kuɗi wani a ce ya kawo idan jariri za a masa layin masa in ya baka ba za a yi garin shi duk aka suke ta yi ya je yi kisan kai kuma zai je yi in daman Allah ya nufe shi zai samu kuɗi sai a yi sai ya samu kaga ya gama halaka kamar yadda idan Allah ya nufe shi zai samu kuɗi da bai wannan ma zai samu kuɗi su kuɗi Allah ne ke rubuta su kuma ya rubuta wallahi duk abin da Allah ya yi za ka samu a duniya sai ka samu ba wanda zai hana kuma ba za ka mutu ba ma sai ka ci ka rabanta sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rizqa la yadlibu al-abda akthara mimma yadlibuhu ajalu arziki mutum yana yawo yana neman shi fiye da yadda mutuwa take neman shi kana ta yawo Allah ya saka ku dinga sabani in ya yi wani kwana wani nake tunawa a zuwa yana sai da gwanjo wata shekara sai aka ji labarin cewa an samu dutse a antam antam ne ko antam sunan shi antam ko antam inda aka je gonan dutse to shine sai da yawa daga cikin gwanjo a jose suka bar suka tafi aka ji ana tuno wasu sun samu mutum zai samu dutse daya ka ga ya zama mai arziki ya sai mota ya yi gida ya yi nan to shi yana cikin wanda ya daɗe dai bai samu ba to da su da suke zaune ya ce kai sai ya ji wasu sai suka dawo ɗan gwanjo sai kuma gwanjo ya buɗe yana can sai ji labari ta abokan shi da suka zo abu ya faɗo da sun samu kuɗi a yan gwanjo sai ya baro an tambaye dawo na laransu da ya zo shi ne samu kudi ba waɗanda ya baro kuma suka ɗauki dutse wallahi suka samu kudi ya ji labari ya kara tashi ya tashi tafiya can waɗanda ya bari a nan suka sake samun su sai da ya haka wajen sa uku shi ne ya sanar da ya zauna akwai wani wani mararraban da ake hauro a abuja yau wai ce ya ce to ina gani a nan ran ba dun muke kwana da arziki shi ya yi haka ya ce yana ga arzikin na ce a ran ba su ke shi ya yi haka sai haka daga ce ka yi hakuri to ta tsaya waje daya kawai in Allah bai rubuta ma abu ba za ta samu eh tsalle-tsallen da ya dinga yi kawai Allah bai in can Allah ya ba rabon shi nan ma Allah ya ba rabon shi haka yi shi ne yake uku ba yake cewa wannan shi ne ƙarshen ganina da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kan mimbari a wata ruwa yake cewa ni da Allah sallallahu alaihi wa sallam zan rigaye ku kuma ni zan ba da shaida a kan ku yace musu kuma na rantse muku da Allah a yanzu nan ina kallon tafki na inda zan ba ku ruwan alkautara Allah ya sa musa yace kuma an bani mabudan arziki na duniya sannan an bani mabudan kasa inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma na rantsa muku da Allah ba tsoro nake ku shirka bayana ba yace sai dai ina jin tsoro kada ku shiga rigajeniya akan neman duniya wato neman duniya da zai mantar da ku lahira kuma wallahi da yawa sun manta yawa yawa ya sa sun manta akwai wanda ne kudi ya daina sallah akwai da yawa wallahi da yawa masu kudi ba sa sallah ko ya kuri kuma da gaske ne na yawa na akwai talaka wannan shine tan zero wai shi akwai talakawa ma shikenan mutum yayi ba wan ba kani amin ake yasa an Allah ya da duka da talauci to ka ji tsoron Allah sosai na in ba haka ba za ka yi two zero wallahi in kuma Allah ya da duka da dukiya to ka nemi lahira da shi ne damar kowane jarraba Allah yake yi Allah bai ba mutum dukiya wajen yana sai shiga wuta Allah bai dora mutum talauci kuma da yana sai shiga wuta duka jarrabawa da kowanne sai mutum ya kokari a nan zai nemi aljanna shi da malai ce abin da yake nufi da sallah da aka kira a cikin hadisi ana nufin addu'a da nan sallah sallama ya mutu وعن ابي زيد عمرو بن اخطب الانصاري رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وسيد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهور فنزل فصلى ثم سيد المنبر حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم سيد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فعالمنا أحفظنا رواه مسلم أسامة حديث دقاء أبي زيد أبو أن أكتب مسلم مدينة يدعى الله تعالى تبتع قريش وترانا من سوتو صلى أسبا النبي صلى الله عليه وسلم يجام صلى أسبا da ya sallama sallah kawai sai muka ga ya hau mimbar to kaga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya mun bari wa zai tashi babu tashi sahabbai suka ce mana ka zauna manzo Allah yayi ta hudu ba yayi ta hudu ba yace har azhar sai muka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sako daga minbari aka yi kira sallah aka yi azhar yana sallama sai koma minbari ke manzo Allah ya ci gaba da hudu ba ya ci gaba da hudu ba har la'asar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sako akai sallar la'asar yana sallama sai ya koma minbar ya koma minbar har sai da rana ta fara magariba ta yi sai ya ci a wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labari yake yi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kaza zai faru za a yi kaza za a yi kaza maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta lissafa mana sai dai lissafa mana duk abin da zai faru har tashin alkiyama haka Allah ya sanar da shi yace a wannan zama da muka yi wanda ya fi mu riƙe abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ne kawai wanda ya fi mu kaifin hadda tunda an faɗi magana wani ya riƙe rabi wani ya riƙe kwata wani ya riƙe duka haka sahabbai sun ji labari duk wanda yake wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari Allah ya gwada masa me za a yi wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito shi وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري an samu hadisi daga nana Aisha uwar mu'mine da Allah ta kara tabbata gare shi ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda yayi ba kanci yayi ba kanci zai bi Allah to lalle ya zama wajibi ya bi Allah ai an san ba kanci ko mutum matan shi na da ciki misali kawai nake ya ce in matata in matarsa ta haihu lafiya zai azumi goma sha biyar wannan shi ne bakanci to azumi goma sha biyar idan matan shi ta haihu lafiya ya zama wajibi kamar azumin wata ramadan Allah madaukakin sarki ce yuhuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نجرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا wannan sakamakon masu cika albakanci da aka aiki ne na wajibi musulmi sai ya cika sai ya cika da haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda yi ba kanci zai saba Allah to shikenan kar ya saba Allah mutum ne yace yayi alƙawari in wani abu ya faru zai sha giya sai kuma abin ya faru sai zo zai sha giya sai ana cewa Allah ya ana riga wallahi na riga na yi alƙawari na ina na ba kanci an ce in kai ba kanci to duk ba kakin da yake saban Allah annabi sallallahu alaihi wasallam karkai kuma ba komai an gane duk abin da mutum ya ba karfi na saban Allah to ya rabu da shi wa an ummi shariki radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amaraha bi qatl al-wazdi aw zaki jani aw zaki wa qala كان ينفق على إبراهيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزكة في أول دربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الدربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون دون الأولى ومن قتلها في الدربة الثالثة فله كذا وكذا حسن وفي رواية من قتل وزدا في أول جربة كتب له مئة حسنة وفي ثانية دون ذلك وفي ثالثة دون ذلك رواه مسلم أسامو حديثي لك أم شريف يدعى الله سبحانه ثبت أبريتا تشي annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni ta dinga kake me jami'in zaka zaka da yawa wani ya ce tsakoki wani ya ce tsakaki na tsakukuwa yawa ta ji uku tsakoki tsakaki tsakukuwa to wani ne a ga shi ka ji a cikin hausa duka to zaka da yawa hudu ke nan to auza jam'i ne na zaka zaka ke da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni kare da kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaka ita ce kwaro ko dabba ko halitta wadda take hura wuta lokacin da aka sanya annabi Ibrahim a cikin wuta aljanu suna yawan shiga jikin ƙasa na aljanu suna yawan shiga jikin ƙasa da ka in ka ganta ka yi bismillah kan ka ji tsoron ka ka fige ta da kyau wani lokaci sai ka neme ta ka rasa na sai ka na da ka sai ka ka rasa inda ta shiga na eh sai ka yi zuciya eh in ka ganta ka buge ta saboda a cikin bugunta in an mutum ya buge ta shine hadisin gaba hadisin abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya kashe kaka a duka na farko duka na farko to yana da lada kaza da kaza wanda ya kashe ta a duka na biyu yana da lada kaza da kaza amma ladan raguwa yake da haka wanda ya kashe ta a duka na uku kuma yana da lada kasa da haka a wata ruwa ya kisha wanda ya kashe tsaka a farkon duka yana da lada ɗari wanda ya kashe ta sai da ya ƙara duka na biyu lada saba'in da biyar wanda ya ƙara duka na uku lada hamsin wanda ya kara duka na hudu ku faɗa mana ashirin da biyu wanda ya kara duka na biyar wanda ya kara na shida lada ya kare amma ba zunubi shi yasa ake son ka ka karkare ka ka bige ta in kai bismillah ko aljannin ne ma ba abin da zai eh abubuwan da muke yi shine ba ma ba ma azkar matsalar da muke samu ke ba ma yin azkar ko muna yi ba daidai ba amma in dai muka yi azkar wannan alƙawarin Allah yana nan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wallahi haka zai faru duk addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar yace ma kai ba abin da zai same ka wallahi ba abin da zai same ka ba abu haka ne sai dai mutum bai dafa kuma wannan ya rage nashi Allah ya kiyaye shine yake ita ita wannan halin da tana cewa ita zakan nan wato tana da dafi tana da dafi kusan tana zalima ce kuma muguwa ce banda ma annabi ibrahim yanzu na in kika bar gari a gida sai ta shiga cikin gari abinci ta yi birgima idan an ci sai ka ga cuta yana kama mutane tana har buroshi tana lafiya na buroshi na buge baki duk wani abu shi yasa ake ba a san a ringa barin kayan da za a ci a buɗe kuma ga ta su umari ji yadda ta kulle gida tana iya shiga na tare da ta inja ta shiga wani ba Allah nan mutum wata shekara ya fi shekara ce ya gyara gidanki ya yi fenti an ga kofa kullalliya an ya shiga bai daɗe ba kawai sai ga yanzu ana ta fito da kaya wai an ga ƙaƙa yadda an samu sa masa mazo ya daga cikin abin da ke koran ta kasa rayuwa wannan habbatu sauda idan aka kona habbatu sauda yadda ake kona turaren wuta daga tsara da ma ba ta kai amma kai ma ne watakila kana dan jin jinnu da ba ta kila ba ka kai amma ba shakka in aka sa shi a wuta duk inda yake wajen tafannuwa ma in an kona ta yana koranta akwai abubuwa na da ba ta so in kan ji zai guri Allah ya tsare mu da tsare وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقه فخرج بصدقته فودعها في يد تاركه فاصبحوا يتحدثون تصدق على تاركه فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن لا تصدقن بصدقه فخرج بصدقته فودعها في يد ثانيه فاصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية وقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد دليل فأصبحوا يتحدثون تصدق على جميل فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى جميل فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته سرقته وأما الزانية فلعلها تستحق عن زناها وأما الزنا وأما الجليل فلعله أن يعتبر وينفق مما أتاه الله رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه an samu wani hadisi daga abin wurera da Allah ta tsara tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya ba da labarin abin da ya faru ne a cikin bani Isra'ila wani bawan Allah ne mawadaci sai ya ce zai yi sadaka ya ce zai yi sadaka sai ya fitar da sadakarsa cikin dare sai ya nemi wani mutum ya ba shi a ce mutumin sata ya to barawo ya samu dukiya kuma ya je ya ce an ba shi sadaka inda suke zaune suna yi sai ana ta kaman shaguɗe jiya barawo ya samu sadaka shi ya yi kuma shi ya yi baya son a sani shi ne sai ya ce godiya ta tabbata Allah ga Allah kan sadakar da ta shiga hannun barawo bari zan sake sai ya sake fita da sadaka da ya ji da dare wata mata kilaki karuwa ta fita kilakanci sai haɗu da ita sai ya ba ta sadaka ita ma a gari labari ya ta samu sadaka sai ana ta labari a gari cewa jiya an yi sadaka an ba wa karuwa sadaka ya ji labari ya ce alhamdulillah akan wannan sadaka da ya ji zai saki da ya fita da sadakarsa ta uku sai ya samu wani mawadaci yana tafiya sai ya bashi sai mutane suna ta magana an yi sadaka an ba wa mawadaci sadaka to shi ne sai ya kwanta bacci shi kawai sai ce godiya ta tabbata ba Allah kan sadakar da ya ba wa barawo da sadakar da ya ba wa mazinaciya da sadakar da ya ba wa mawadaci to shi ne sai Allah ya turo mala'ika cikin da ya kwanta bacci ya ce masa wato duk sadakar da ya an karɓa ita ya ce sadakar da ya ba wa barawo sanadiyar wannan sadakar ya zai zai zama ya daina sata sa'annan sadakar da ya ba wa mazina ta yi ta mata rubiyar sa da yawa ta daina kariyo sa'annan mawadaci da ya ba sadaka shi da baya taimako amma nan kuma sai zama sanadiyar shi ma ya rinka taimaka wa mutane da haka hadisin abin da yake kora malama suka ce kawai niyya mutum ya yi niyya ta bare shi kenan duk abin da ya yi Allah madaukakin sarki zai karba ya ba shi lada ta iya yi waye kuskure na to shi ne sai Allah madaukakin sarki ya mai da shi aiki wanda yake karɓaɓe akwai lokaci ko to to za mu shiga hadisi amma sai mun gama kun ga hadisi ko na وأنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنحس منها نحسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد سعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الجم والكرب ما لا يذوقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم ويأتون ويأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البكر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما آه بلغ بلغنا فقال إن ربي كذب لم يكذب قبله مثله ولم يكذب بعده مثله وإنه لآل عن الشجرة فأعطيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربنا ربك فيقول إن ربي كذب اليوم غضبا لم يكذب قبله مثله ولم يكذب يغلب بعده مثله وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى ابراهيم فياتون ابراهيم فيقولون يا ابراهيم انت نبي الله وخليله من اهل الارض اشفع لنا الى ربك الا ترى ما الى ما نحن فيه فيقول لهم اني ان ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يكذب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فدلك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد قتلت نفسا لم اومر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى عيسى فياتون عيسى فيقولون يا عيسى انت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكل وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فانطلق فانطلقوا فآتي فآتي تحت العرش فأقوى ساجدا لربه ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تؤده واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد عددني من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهو شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحجر أو كما بين مكة وبصرى متفق عليه an samu wannan hadisi daga abin huraira har wa yau ya ce mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wato mun fita wa'azi da'awa sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam karfata annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin nama yana son karfata yana son nama akuya kuma akuyan ma ya karfata ya fito to aka kawo masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauke ta ya gatsa ya gutsara ko ba shine gatsa ba ya gutsara ya gutsare ta sai manzo Allah ya ya ce musu ni ne shugaban mutane ranar tashin alkiyama ya ce kun san me zai yaya abin zai kasance shi Allah zai tara mutane na farko da na ƙarshe a fili guda daya duk mai gani yana ganin kowa ba wanda zai buya ka san Allah madaukaki sarki a cikin alkurani ya gaya mana cewa za a miƙa da ƙasa ko damin ma za a canza ba wannan ƙasa mai gangare da tudu da wani gadin da wani na da wani rafi da a'a za a mai da ita ƙasa miƙaƙƙiya la tara fiha iwajan wala amta Allah ya ba za ka ga wani kwari ba ba za ka ga wani rami ba da ka duk ana tsaya filin kiyama ba wani waje za ka buya babu dukiya ne ba komai da haka mai gani na ganin kowa mai ji kowa na jin kowa haka za a taru sa'annan rana za ta zo saman kan mutane Allah ya tsare mu to ko za annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ta hata zilli sadaqatihi yawmal qiyamah kowane mutum yana karkashin inuwar sadakar sa ranar tashin kiyama da haka in canjin goro kake yi inuwar ka kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam almar'u ta hata zilli sadaqatihi yawmal qiyamah kowa sadakar sa ita za ta zo kamar hannunsu rumfa da wannan ranar da aka ta nema wa kanka babban rumfa eh kar ka samu wanda rana za ta ringa taba ka maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane za su yi gaskiyar bakin ciki da damuwa Allah ya sa ba masu abinda ba za su iya ɗauka ba Allah ya samu muna cikin inuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da man ya faɗa ya ce sab'atun yazilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu ga ka suna cikin inuwa mutane ba za su iya dauka ba don haka sai su haɗu sai su ce kun ga halin da muke ciki mu duba a cikin annabawan Allah mu ga wane ne zai taimake mu ya roki Allah ya mana hisabi mu nemi wanda zai nema mana ceto a wajen ubangiji sai mutane su ce to ku zo mu tafi mana ga baban kowa shine wa annabi adam shikenan sai kawai mutane a tafi wajen annabi adam sai su ce annabi adam kaga halin da nake ciki muna son ka roƙa mana ceto wato a a wajen ubangiji kai ne wanda Allah ya halitta na farko kai ne wanda Allah ya halitta da hannunsa da haka muna son ka ga halin da suke ciki ka ga abin da ya same ni ka nema mana ceto rudan bakin annabi adam sai ce musu yau Allah ya yi fushi ubangiji na ya yi fushi fushin da bai taɓa yin rinsa ba kuma bayan wannan fushi ba zai sake yin rinsa ba kuma kun san ni in ji annabi adam ba ni akwai sako da ni akwai laifi da ni kun san ni an hana ni cin bishiya na na ci da haka ni ma ku tsale ni ta kaina ta kaina ta kaina kun ji cin bishiyar fa da an yafe masa ko ba Allah ya ga mana an yafe masa fa asa adamu rabbahu fa gawa thumma thumma thumma thumma menene thumma jitabahu rabbuhu wa taba alayhi hada Allah ya zabe shi ya tubu amma yace shi wanne yake dani da ka sai yake ku tafi wajen wani ku je wajen annabi Nuhu dan daman daga annabi adam sai annabi nuhu to haka mutane za su zo wajen annabi nuhu alaihi salam zo su faɗi irin abin da suka faɗa a annabi adam kaga halin da suke ciki da haka muna muna san kai ne farkon manzanni kun san cikin manzanni da aka aiko wa mutane annabi nuhu ne na farko da kai ne farkon manzanni da aka aiko mutane zuwa bayan kasa kuma Allah da kansa a Qur'ani ya kira ta ko innahu kana abdan shakura na innahu kana abdan shakura haka Allah madaukakin sarki ya kira annabi Nuhu ko eh wata sura ce innahu kana abdan shakura ayan biyu ma Allah ya kira shi da ka suka ce kai ne Allah ya kira ka lalle annabi Nuhu ya kasance bawa mai godiyar Allah yawan godiya kaga halin da muke ciki kaga abin da ya same mu ka nema mana fito ba za ka nema mana fito a wajen ubangijin ka ba sai annabi Nuhu alaihi salam ya ce yau ubangiji na ya yi fushi fushin da bai taɓa yi irin ba kuma ba zai sake yin irin ba kuma ni kun san ni na yi roƙi Allah a halaka mutane na roƙi Allah na yawo mutane ma a tsoa an halaka su da haka ni ma wannan tunani damuwar da ke na ta kai na ta kai na ta kai da aka ku tafi wajen wani ba ni ba ku tafi wajen annabi ibrahim da aka sai mutane su tafi wajen annabi ibrahim sai ya kai ibrahim kai ne annabin allah kuma kai ne ba allah a bayan ƙasa ka nema mana ceton a wajen ubangijinka kaga halin da nake ciki sai annabi ibrahim ya ce musu ubangiji ya yi fushi ubangiji na ya yi fushi yau fushi da bai taɓa yin irinsa ba sa'an nan ba zai sake yin irinsa ba amma kun san ni na yi ƙarya guda uku ai an san ƙarya ne ku ƙarya ne da annabi ibrahim na faɗa wanda ba ma ƙarya ba ce ba amma saboda na farko lokacin da mutanen garin suka tafi idi yana sanya tarwata gumakansu ya ce musu inni tar'i na ujjati ta farko ya ce shi bai da lafiya bayan an dawo ya karkarya gumakan an tambaya wa ya taba wa ya karkarya su ya ce bal fa'alahu kabiru kuma za ce babban ne ya karye gashi nan da gatari ta uku shine maganar da aka tambaye shi dangane da matar shi Sara wannan sarki azzalimi da ya tambaye shi cewa saboda ya turo a tambayi annabi Ibrahim cewa idan annabi Ibrahim ya ce matarsa ce a kashe annabi Ibrahim dan yana santa idan kuma ya ce ƴar uwarsa ce shi kenan a gane shi shi ne aka zai ce ƴar uwa ta ce shi kuma yana nuna ma ƴar uwa ce a addini to waɗannan shi ne abin da annabi ibrahim ya ce shi ne yanzu a gabansa a wannan fili na tashin alkiyama da haka su tafi yana ta kai shi ta kai shi ta kaina ta kaina ta kaina ku tafi wajen wani ku tafi wajen annabi musa da haka sai su zo wajen annabi musa sai ya kai musa kai ne manzon allah wanda allah ya bibita ka da da da sako da ya baka ya bibita ka da magana da yake yi da kai kun ga annabi Musa ana kiran shi kalimullah abokin zancen Allah duk lokacin da ya tashi ya shi magana da Allah da haka wannan matsayi ne wanda annabi Musa alaihi salam ke da shi da ka nema mana fito a wajen ubangiji ka kaga halin da kake ciki sai ya ce ubangiji na yau yayi fushi fushin da bai taba yin irinsa ba sa'an nan ba zai sake yin irinsa ba kuma kun san ni na kashe rai ai kun san nan da ya kashe mai gadin gidan fir'auna na wanda ya zo ya suna rigima yana son zai wuce ta wani aka ce ba a wucewa shi wanda suke rigima ya zama yana cikin kabilan annabi musa haka ya fito a surarsa don mala'ika ne ba ya mutum ba mala'ika ne amma a surar mutum wannan shi yasa ma ai kaga shi ya tona annabi Musa a fili na kuma yau ka zo an yi rigima da kai a jet wanda ya tare ma faɗa ya mari mutum ya mutu kuma gobe ka sake dawowa ai kaga akwai wata akwai wani abu da haka abin da ya faru kenan da yadda shi wannan mai gadi ya mutu وكذبوا موسى فقد عليه فيما لوكس قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مذل مبين فما جد يعني مغفر الله الله ya ce masa amma ce shi ma damuwarsa wannan abin da ya faru da shi na wannan wato kisan kai da yi ya ce ba a umarci shi da ka ta kaina ta kaina ta kaina ku tafi wajen wani ya ce ku tafi wajen annabi isa sai su zo da annabi isa annabi isa ce ya kai isa kai ne manzon allah kuma kai ne kalmin allah wanda ya jefa wa nana maryamu kuma kai ne rai da allah madaukakin sarki ta aka busa ka allah ya halitta ka babu uba daga uwa kuma allah ya baka baiwa kana magana da mutane kai magana da mutane sai kana kin mangoyo da ka ka nema mana ceto a wajen ubangiji to shi kaga halin da muke ciki annabi isa ne yake ubangiji na ya yi fushi ya yau fushin da bai taɓa yin irinsa ba sa'annan ba zai sake yin irinsa ba amma shi annan salatu ce ba zai ambaci wani laifi da yi ba sai ce ta kaina ta kaina dai nake yi ku tafi wajen wani ku tafi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka Allah madaukakin sarki ya tsara in ba haka ba ya kaga da yanzu mun ji ko kuma da mu za a yi tashin kiyama da tun farko ko da an haɗu da su ce ku tafi na kasa annabi Muhammad tun da shine ne amma Allah ya ce an yi yannan sai an yi yadda ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka sai an yi wannan yana daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta mu'jiza ta qur'ani kaga ai a lokacin da qur'ani yake sauka kafirin maka suna ta neman yadda za a yi su gare ta qur'ani kuma alqur'ani sai sauka da aya sai a ce misali kafirin da yake son ya karyata alqur'ani misali misali nake sai aya ta sauka ce gobe zai je wuce masa kaga da bai kamata yi yake zuwa na dan a ce ga Qur'ani ya ce zai zo ga shi zai zo amma Allah ya ya ji duk haka ayoyi duk abin da aka ce za a yi za su iya siya amma dole sai su yi don yana nuna ma magana Allah ce dan bayan da suka yi akwai da yawa da ya kamata sai su yi suna an ce haka za a yi kuma suna Allah Allah su ayi wani abu da za a ci Qur'anin ba daidai ba ne amma bayan da suka iya shi ne yace a wata ruwaya sai su zo mun su zo waje na sai su ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ne manzon Allah jira da amincin Allah ta tabbata a gare ka kuma kai ne cikamakin annabawa kuma Allah ya gafarta maka zunubin da za ka yi da wanda ka yi inda ka yi din shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya zunubi amma Allah ya haɗa cikin sarki yake wani yayi an yafi mar wanda zai yi gaba ma an yafi mar shi ne ya gafi da laka Allah ma ta kaddamu min zambi ko ma ta akhar zaka muna son a ka nema mana ceto a wajen ubangiji ka ga halin da muke suna faɗan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai magana ba kawai sai ya tashi manzo Allah ya ce na tashi kawai sai na tafi karkashin al'arshin Allah ya ce kawai sai na yi sujada ya ce a wannan lokacin Allah madaukakin sarki zai sanar da ni wani an wani yabo na Allah wanda a yanzu da nake magana ma ni ma ba shi Allah zai sanar da shi wani zai sanar da ni wani yabonsa wanda yanzu zai sanar da ni ba za ka yi ta yabon Allah ina cikin yabon Allah ne sai a ce ya Muhammad tashi daga kanka ka tambayi duk abin da kake so za a baka sallallahu alaihi wasallam ka nemi cutan duk wanda kake so za a baka cutan shi yace sai mu daga kaina sai na siya ubangiji al'umma ta al'umma ta al'umma ta sai Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai Muhammad ka shigar da al'ummar ka wanda babu hisabi akan Allah ya sa mana shi ka shigar da su ta kofar dama duka ko kwashe su ka shigar da su aljanna ta kofar dama daga kofar aljanna sauran kuma kofofin mutane za su ta shiga ta sauran kofofin amma kofar dama duk al'ummarka su shiga ta wajen shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake na rantsa muku da wanda raina yake hannunsa tsakanin kofa daya ta aljanna zuwa wata kofa ya kai kamar tsakanin maka da hajar ya kai tsakanin maka da hajar a wata ruwaya ya kai tsakanin wato maka da kusura malamai da suka yi wannan tana dimash siriya daga maka wasu sun yi ta lissafin wasu na wato nisan sun yi ta faɗin nisa iri-iri na nan amma akwai hadisi da ya ce tsakanin kofar aljanna zuwa wani kofar tafiya shekara da biyar tafiya shekara da biyar to kaga ko a wata koba aljanna kake za ka shiga ka ce ba ta nan za ka shiga ba nan zo na kaga aiki ya same ka kuma kofofin aljanna duka kiran suna yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ce ka habai duk kofofin aljanna mun takwas haka mala'iku za su ta kira a filin kiyama wane wane wane dan wane ya zo ta nan sai na baka yana masallaci ya rasulullah yanzu a samu mutum daya a ce duk kofofin ana kira sunan shi manzo Allah ce kwarai da gaske kai kana kai kana cikin wani su za a yi kira sunan Allah ta mu muna Allah ta ka ka je ka kofa a ce ba sunan ba to umma dai ta kare a kofa ai an haye dole zai shiga aljanna ai ya gama imam bukhari da muslim suka rawaito sai mu tsaya nan insha Allah idan ana neman aure lalle ya zama wajibi akan uba ya tabbatar da mijin ƴarsa yana sallah a wannan faɗi ce don ka a ba wa arzikin aure yara yanzu a kowar da ba sa sallah wallahi tabbata ba sa sallah kaga ba kamar yanzu duk an raga a kawai ana neman mai arziki kawai kuma kuskure ne uba in ya haka ya ci amana kuma sai Allah ya kalle shi abin da ya babban damuwa shine a nema wa ya wanda akalla za ta ji Allah za su shiga aljanna kuma maganar kuma arziki na Allah ne ya yi zai ba su amma cewa kawai a ɗauri yarinya a haɗa ta da wanda baya sallah nan wannan ba daidai ba ne na ba daidai ba ne kuma an cutar da ita ƙarshe shi ma zai hana ta sallar don a ƙarshe ne shi ya sa in ke cewa yana daga cikin sirrin musulunci da ya sa musulunci bai yadda wanda take musulma ta aure wanda ba musulmi ba saboda ai ƙarshe ba ta zama musulma ba kuma musulunci da ya yadda musulmi aure ahalin kitab ai inda da mai ilimi ne yake auren alim ta ai su ne za ka musulunta ai saboda za ka ga kyawawan abubuwa na musulunci wanda da ba ta sani ƙarya da ake maka akan musulunci za ka ga a kifa gaskiya bane akwai da yawa zo za ka ga musulunci sai abin ya ba ta sha'awa don haka ba yadda ake ɗaukan kawai sharuɗar neman aure musamman da a ƙasan hausa gaskiya kawai duba ake irin ta tsohuwa na kawai muku wata tsohuwa tsohuwa wai jikanta jikanta wani almajiri yana neman ta aka zo aka ce mata ga shi za a zo gaishe ta ta ce wane ne mai neman naki ta ce almajiri kawai sai ta kama faɗa sai ki rasa wanda za ki kawo mutane sai almajiri su sai ya tace baba ina da mota ba shine sai ta sauko ta ce haba ki ce malami ne ma wai ya ce ki ce malami ne amma ka ce almajiri na su ka ji mai mota malami wani mota almajiri نعم نعم aina ana ta gani wai yana halatta a je neman zaka da da a samu lada to ai ladar da zaka ganta da wani boka da ya rina hankali wani mutum wai zai ce kawo masa tsaka guda goma sha biyu wa kuma yan mata guda 'yan mata guda hudu samari guda hudu dattawa guda hudu na eh wai ya kawo masa da shi za a hada masa ko ina zai ga samarin zaka hada dattawa na ne mutum na na aure ga mutu ai da zaran mata miji ba musulmi ba ko kirista ko mawaye mata musulma ko da dukansu ba musulmi ba sai mata ta musulunta tana musulunta auren ya mutu amma kuma yana da lokaci shi ma yana musulunta kuma auren na nan ya dawo kuma ba sai an sake ɗaura ba نعم sai suka ce mata a da kuma ai sai a ce mata ta ci gaba da musulunci amma dai ga halin da take shi shi kuma ai iya ta kurewa yanzu a ce tana ga manzina misali nake to ai shi yafi sauki kuma da rashin musulunci na shi yafi sauki da rashin musuluncin ta da haka dan wannan ba a sa ta bar musulunci sai a bata ta ci gaba amma dai ka'idar Allah kuma dole a gaya mata ba a aure tsakanin wanda yake musulmi musulma da wanda ba musulma ba haka Allah ya ce amma da wannan da wannan kasar ɗan kitabu a kafin dararai ita ce shari'a duk inda musiba biyu suka haɗu ka'ida ce ta musulunci sai a ɗauka lama misali yanzu da za ka wayi gari kana bakin lungu ka fito sai a ga hanya ɗaya nan ɗaya nan ba wata hanya sai nan sai a ce masa wannan hanya akwai zaki guda biyu a kwance amma wannan akwai zaki ɗaya a kwance a ƙa'idar musulunci wajibi ne ka ne zaki ɗaya na in kai sa'a yana bacci to ka gani sai ka wuce amma mai biyu ba daman ka biyu wannan din ganganci da kaga wannan an hada da zamanta da wanda ba musulmi ba da musuluncin da da musuluncin da ya yi akan wannan Allahu ala da lagun sala sai ku sallama kan wani irin account ne ku ce min ba dole ɗauki kuɗin ajiya ba ai kuɗin ajiya ne ko ba shi ne wanda ake ɗauka kuɗin ajiya ba na ku gaya min dukkan sun kai ba ko ne ake ɗauka kuɗin ajiya shi saving ok saving ne ba a ɗaukan kuɗin ajiya sai dai a ba ka riba to karkace karkace duk abin da ya zama riba mutum kai shi ne kuma ka alheri duk da maganganun da aka yi suna da yawa mutum na gani ina da amin na mutum ne yake raye a abuja sai bar wasiya cewa in ya rasu a kai shi garin su wai idan aka kai shi hakan yayi daukan mamaci daga wani gari zuwa wani gari ba shari'a ba ne abinda shari'a musulunci ta ce idan ka rasu a waje kawai a gaggauta abin ne ka maluma sun tattauna mutumin da ya bar wasiya cewa a kai shi wani gari sun sanya sharadi matukar garin bai da nisa da yake gawar ba za ta lalace ba na nuhu ba tsawo babu ne ce a kai shi in har ya bar wasiya kai shi wani gari a binne shi babu bai da bai da damuwa amma abin da ya fi shine a binne ka a inda ka rasu sai dai idan akwai wata larura akwai inda babu makabartar na ba inda za a binne mutum saboda ai duk makabartun da muke duk ɗaya suke makabarta ɗaya ce vip ai ko santa ita ce bakiya nan ne kawai ba shakka in an kai ka bakiya a kai ta wallahi su ne makabartar farko da Allah zai tada su a filin kiyama kamar a tada kowa kowa yana ƙasa ba su duk su gashi to kasan dai ai ko taro na aka ce kai aka kawo da farko na ko ne an gari a wajen na eh to bakiya sanan gafara ga madina kun ga matsayin madina bakiya a madina take to mutu a madina ma kuma ga matsayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ta duk wanda ya samu dama cikin ku ya mutu a madina ya mutu a can dan zai yi ceto na musamman ga wanda suka mutu a madina to kaga ai amin Allah ya mutu a can baba na ba amma eh baba na ba eh Allah ya sa mutu a tabbata na gani na gaske to mutum ana son ya nau'anta sadaka jiya da muka yi wa falatin addu'a a national mosque cikin kiran da aka cewa mutane kowa ya sadaka da niyyar Allah madaukakin sarki ya shiga lamarin kuma ya shiga kuma ya shiga wanda duk suka da su kuma Allah ya ji kansu shi mutum baya mutuwa sai kwanan shi ya kare da ka mutuwa kwama ne ne amma dai Allah ya taimaki musulunci da musulmi wanda suka ji rauni kuma a cikin su Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah mu ma ya tsare mu karanta fatiha bismillah alhamdulillah akwai wanda mahaji shi da ba ta da lafiya tana asibiti Allah ba da tafiya ba ta lafiya akwai general wane ne da ya rasu ya yi nan muka yi matsala Allah ya kai shi mun yi general da da wani ba mu Allah ya kai su biya mun muka matsala Allah ba da tafiya shi kan Allah ya sa su huta مكان تفاتيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اخذنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا وعن فوقنا ونعوذ بعظمتك من مثال مشاكنا اللهم اخذنا وخذ جميع ما اوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين رب يسر ولا تؤثر وتقل بخير ولا سعيد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين gobe za a karbi kudin marayu insha Allah Thank you.